بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwana ɗalibai da muka haɗu a wannan makaranta mai albarka da kuma sauran 'yan uwa masu bibiyan mu ta kafafen sadarwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi Allah tabaraka wa ta'ala godiya da sake dawowa da mu karo na biyu domin ci gaba da gabatar da daura a cikin wannan littafi ta manzumatul aqidatul awam na a Sheikh Ahmad almarzuki almaliki rahimahullahu ta'ala a wannan shine zaman mu na biyu kuma jiya mun gabatar da mukaddima kuma mun karanta har zuwa karshen baiti na goma sha goma sha hudu na'am yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon baiti na goma sha biyar kafin mu shiga kai tsaye akwai ɗan tsokaci da ya kamata mu yi ma juna akan shi wannan littafi da kuma shi mai littafi ɗin shi mai wannan littafin kamar ne za mu gani sunan shi a sheik ahmad almarzuki almaliki wannan malami wato aƙidarsa yana tafiya ne ƙarƙashin aƙida ta ash'ariyawa aƙida ta ash'ariyawa kuma ta ci karo kuma ta saba ma aqidan ahlus sunna wal jama'a wannan yasa wasu daga cikin malamai suke wato gargadin mutane da jan hankali akan karanta littattafan da shi wannan marubuci ya rubuta da shi da ire-irensa masu irin waɗannan aqidun nasu mafi girma daga cikin aqidunsu shine kokarin kore wasu daga cikin siffofin Allah tabaraka wa ta'ala da ya siffanta kansa da su a cikin alkur'ani ko kuma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ya siffanta shi da shi daga cikin aƙidunsu wadda shi wannan malamin ya kawo shi a cikin wannan littafin kuma mun karanta shi a jiya shine bayani na farko da yace mun ji cewa wa ba'du fa'alan bi wujubil ma'rifa min wajibin lillahi na sifa cewa Allah yana da siffofi guda ashirin sai ya jero su ya kawo su sannan kuma da ya tashi bayani sai ya ce a baiti na takwas za mu ga ya ce sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu waɗannan cewa Allah yana da siffofi guda bakwai asasiyat cewa wai su ne tushen siffofin Allah guda bakwai wannan aƙida ce ta ash'ariyawa kuma ya saba ma aƙidan ahlus sunna wal jama'a cewa Allah yana da siffofi guda ashirin zalla wannan ya saba maƙidar ahlus sunna abinda ahlus sunna suka sani shine bayan waɗannan siffofin da malam ya kawo mana to akwai kuma wasu siffofi waɗanda Allah ya siffanta da su wanda shi malam bai kawo su ba Allah kuma yana da waɗannan siffofin saboda haka waɗannan siffofin da malam ya kawo ba su ne iyakacin siffofin Allah subhanahu wata'ala ba bayan su akwai siffofin Allah kamar Allah yana da haru manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ko Allah ma ya tabbatar a cikin alkur'ani innal ladhina yubayi'unaka innama yubayi'una Allah yadullahi fawqa aydihim kaga wannan hannun Allah Allah yana da ido amma malam bai kawo ba anan Allah ya ce tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir annabi ya tabbatar mana a hadisi cewa Allah yana da kafa saboda haka waɗannan siffofin da malam ya kawo su takaita siffofin Allah akan zallan waɗannan siffofi guda ashirin da muka ji malam ya kawo aƙida ce ta ash'ariyawa wacce ta saba ma aƙidar ahlus sunna wal jama'a saboda haka a karanta irin waɗannan littattafan darasin da ake musu ana kiransu da dirasatu na ƙadin wato karatu ne na ankararwa ana karantawa ana kuma ankarar da mutane illan aƙidar domin ana cewa wai abubuwa suna bayyana ne wa bididdi hata ta bayyanul ashiya'u abubuwa sukan bayyana ne in ka san kishiyoyinsu in baka san kishiyan abu ba to ba za ka gane me shi kuma menene hakikaninsa ba saboda haka shi yasa ma sayyidina Umar yake cewa duk wanda bai san illan jahiliya ba to bai zai san kimar musulunci ba saboda haka in kana so ka san musulunci sai ka san jahiliya to amfanin karanta irin waɗannan aqidu irin waɗannan littafin ba wai dan mu siffantu da aqidansu ba kamar yadda jiya aina ambata mana cewa faɗin cewa siffofin Allah sun takaita akan siffofi guda ashirin zalla ba aqidar ahlus sunna bace ta saba ma aqidar ahlus sunna ina jin je mun yi maganan nan ta saba ma aqidar ahlus sunna saboda haka abinda ahlus sunna suke faɗi shine har muka kawo hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi bayani cewa in yana addu'a cikin addu'o'in sa yakan ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'thalta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka an taj'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina kaga cikin addu'o'in yana cewa aw ista'thalta bihi fi ilmi al-ghaibi indaka ashe cikin sunayen Allah akwai waɗanda ba wani cikin halittun Allah da ya sani Allah ne kaɗai ya san wannan sunayen nashi saboda haka ashe kenan ba iyakance ma Allah a ce siffofinsa guda kaza ballantana a ce siffofinsa guda ashirin hasali malaman alus sunna sun tafi akan cewa duk wani sunan Allah da ka sani to suna ne haɗe da siffa saboda kaga kenan in sunayen Allah guda 99 wadda muka sani kowanne na haɗe da siffa ashe babu yadda za a ce siffofin Allah guda ashirin ne kaɗai ba zai yiwu ba sannan mun yi bayani a nan cewa malam ya kawo cewa akwai abin da yake mustahil ne wai wannan kwata-kwata ba zai yiwu ma Allah ba mun yi bayani je cewa wannan kuskure ne shi Allah wajen kyautata ladabi gare shi sai dai a ce kaza bai dace a siffanta shi da shi ba amma ba wai a ce ba zai yiwu gare shi ba don babu abin da ba zai yiwu ga Allah ba babu abin da ba zai yiwu ga Allah ba duk abin da Allah ya ga daman yiwuwansa kyaftawan ido ne kawai inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun ba wahala duk abin da Allah ya ga daman yiwansa zai yi saboda haka ba a ce ma Allah akwai wani abu mustahil wai wani abu wanda ba zai yi ba mu ne ɗan adam muke da abin da ba zai yi mana ba abubuwa burjik masu tarin yawa waɗanda ba za su yi mana ba amma Allah fa babu wani abin da ya fi ƙarfinsa babu wani abin da zai gagare shi subhanahu wa ta'ala to saboda haka wannan a aƙida ce ta ash'ariyawa wacce ta saba ma aƙidan ahlus sunna wal jama'a da haka shi wannan mai wannan littafin ya rubuta wannan manzuma domin tallata aƙidan ash'ariyanci amfanin kuma karanta su kamar yadda na faɗi shine kamar misali a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ya rubuta littafi mai suna Kitabu Masailil Jahiliya allati khalafa fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliya ya kawo miyagun al'adu kusan guda 128 zuwa 130 daga cikin miyagun aqidun mutanen jahiliya wanda manzo Allah ya saba musu akai to menene amfanin malam ya kawo mana wayannan abubuwan dan mu kwaikwaye su dan mu yi su sai dan saboda me sai dan saboda mu guje su mu kiyaye su muna fahimta ku shi yasa zamu ga misali a alherin Allah ya kai ga Malam Lawal Abubakar Shu'aibu Turayon ba yana karanta da littafin Jawahirul Ma'ani ba kaga asalin tushen ash'ariyanci wato duk inda ka samu dan tijaniya to daga cikin aƙidansa akwai ash'ariyanci a ciki akwai ash'ariyanci a ciki to shakundum ɗin dan tijaniya kuma shine Jawahirul Ma'ani duk wani littafi da zai biyo baya akan bayani akan aƙidun tijaniya to yana bayan Jawahirul Ma'ani ne wannan shine shakundum din a nan ne zaka ga falalan shehunai da sharaɗin zaman ka muridi da sharaɗin zaman ka a gaban shehi da yadda zaka mu'amalanci shehinka da bayanin cewa in shehi ya aike ka kaga an tada sallah ko da wasa karka shiga kai sallah maza maza ka fara zuwa aikin shehi tukunna eh wannan aqida ce tana na cikin jahilul ma'ani to menene amfanin karanto irin waɗannan dan mu karance su kawai ko dan mu san su ko dan mu yi koyi da su a didasatu na qadin ne ake yi ana karantawa ne haɗe da an kararwa saboda haka shi yasa bayanin da muka yi jiya duk inda muka karanta mun faɗi cewa duk inda ya saba mu Qur'ani da Sunna za mu faɗi cewa nan wajen ya saba mu Qur'ani da Sunna muna fahimta ku to Allah ya samu dace na'am dalilin ƙarin wannan bayanin shine saboda watakila dukan mu nan ɗalibai ne muna koyo kuma muna koyarwa ko to kar ka zama kawai daga an zo an yi daura kai ma ka je to barin je sa mu ɗalibai na daura ka je ka fishe musu shi babu bayanin wannan to sai ɗalibai su tashi cewa ashe siffofin Allah guda ashirin ne kaɗai kaga ka rage ma Allah siffofinsa to su ahlus sunna kuma bari mu mu fa'ida guda ɗaya su ahlus sunna wajen mu'amalantar siffofin ubangiji suna tsaka-tsaki ne tsakanin batattu guda biyu dan duk inda kaga ahlus sunna galibi suna zama ummatan wasaɗan ne a tsakiya suke akwai waɗanda ake kiransu da al-mu'attila almu'attila su ne daga cikinsu akwai waɗannan masu aƙidan ash'ariyawa masu kore ma Allah siffofinsa idan Allah ya ce na da siffa kaza Allah na da hannu sai su ce ka bai kamata a ce Allah na da hannu dan adam na da hannu ba haka Allah bai da hannu Allah na da kai Allah na da kafa bai kamata a ce Allah na da kafa dan adam na da kafa ba haka Allah ba shi da kafa saboda haka kaga kenan su sai su kore ma Allah ne siffofin Allah sai su ce wai jin Allah sam'un ne bila sam'in ji ne amma ba ji ba to kaga babu kenan basarun bila basari sai a ce gani ne amma kuma ba a gani kaga babu babu ganin kenan to sannan akwai mushabbiha su kuma su kuma mushabbiha sai su ce gaskiya ne Allah na da hannu gaskiya ne Allah na ji amma lillahi sam'un ka sam'i sai su ce Allah na ji irin jin da nake yi Allah na gani irin ganin da nake yi Allah saboda kaga sai su kamanta Allah da me da halittunsa to Allah sai yayi musu raddi dukansu a aya daya sai ce laysa kamithlihi shay'un ku masu cewa kaza na kama da Allah to babu wani abun da ya kama da Allah ku kuma masu cewa Allah bayi da siffofi wa huwa samiul basir Allah na ji na gani Allah yana da siffofi wannan shi yasa ma saboda tsoratarwa da malaman ahlus sunna suke wai saboda karka kamanta Allah da halittu sai suka ce idan ka zo kana bayanin cewa Allah na da hannu to karka ishara da hannunka saboda kar wani garin bayaninka wani ya dauka cewa kamar hannun Allah irin naka ne kar wani ya dauka cewa bayanin siffan hannun Allah kake yi kake ishara da hannu da haka in ka zo ka ce Allah na da hannu sai ka rike hannunka kar ma ka daga hannu saboda kar wani ya dauka hannun Allah irin naka ne saboda taka tsantsan to saboda haka ahlus sunna wajen mu'amalantar siffofin ubangiji suna tsayuwa ne wasaban ba sa kirkiro ma Allah wata sabuwar siffan da bai siffanta kanshi da shi ba sannan ba sa kore ma Allah siffan da ya siffanta kansa da shi ba sa kore ma Allah siffan da ya siffanta kansa da shi wannan yasa mafi yawan bangarorin yan bid'an nan da yawan su galibin su asha'ira ne su galibin su asha'ira ne su shekara da ga ɗan ɗarikan tijjaniya da yan kadiriya dukansu ash'ariyawa ne dukansu kuma menene dukansu yan bid'a ne illa iyaka galibi ga suna jingina kansu zuwa ga malikanci kamar shi wannan Ahmadul Marzuki yana jingina yana jingina kanshi zuwa ga malikiya malikiya kuma a tana tafiya ne akan aqidan ahlus sunna wal jamaa duk wanda ya ce maka yana malikanci kuma aqidansa ta saba ma aqidan ahlus sunna to ba malikancin gaskiya yake ba illa iyaka dama galibi malikancin su yana karewa ne a babin fiqhu karatul tatawan fiqihu alali ishmawi iziya askari risala mudawwana muwatta da sauransu amma a babin aqida kwata-kwata aqidan su mafiya yawa aqidun su sun saba wa sun saba ma aqidan malikiya muna ganewa ku to Allah ya samu dace so zamu tashi akan baiti na 15 ko ah shine malam yace al-anbiya'u war rusul wato annabawa da kuma manzanni malam yace tafsilu 25 lazim kullu mukallafin fa haqqiq waqtanim tafsilu 25 fayyace annabawan Allah guda 25 lazim ya lazimci kulla mukallafin ya zama kaman dole akan dukkanin mukallafi dukkanin baligi fa haƙiƙ da ka tabbatar waqtanim sannan ka ribaci wannan abin da malam zai kawo mana yace hum adamun wa idrisu nuhun hudu ma su ne adam da idris da nuhu da hudu sannan kuma salihun wa ibrahimu kullum muttaba da annabi salih da annabi ibrahim kullum dukkansu muttaba ababen a yi mabiyayya ne amma a zamaninsu can domin tun da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallama to shari'ansa ta shafe dukkanin wata shari'a duk wata shari'a shari'ansa ta shafe sai ce ludun wa isma'ilu ishaqu kaza yaqubu yusufun wa ayyubu kaza yace ludun sannan bayan nan bayan wa'annan annabawan akwai annabi lutu alaihi salatu wassalam na lutun wa isma'il sannan akwai annabi Ismail alaihi salam sannan akwai Ishaqun akwai annabi Ishaqu kaza hakanan kuma akwai Yaqubu annabi Yaqub alaihi salam sannan akwai Yusuf annabi Yusuf alaihi salatu wassalam bayan annabi Yusuf yace akwai Ayyub akwai annabi Ayyuba alaihi salatu wassalam waɗannan dukkaninsu annabawan Allah ne subhanahu wata'ala yace shu'aibu harunu wa musa wal yasa dhulkifli dawudu sulaimanu taba yace bayan su kuma akwai shu'aibu akwai annabi shu'aibu alaihi salatu wassalamu akwai harun akwai annabi haruna wa musa akwai annabi musa wal yasa da kuma al yasau dhulkifli dawudu sulaimanu taba Suleiman shi ya biyo bayan wa'annan yace Ilyasu akwai annabi Ilyas Yunusu Zakariya Yahya annabi Yunus annabi Zakariya annabi Yahya Isa akwai annabi Isa wa Taha khatimun da aghayya sannan kuma cikamakon su shine Taha to wannan ma yana daga cikin abin da ya saba mu ahlus sunna babu inda Allah ya taba kiran annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sunan shi Taha babu inda aka taba samuwa a hadisi cewa sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana kiran shi da baha babu wannan don wannan a bakin yan bid'a zaka dinga ji ko suna ce da shi bahe eh to wannan wannan ba sunan manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam babu inda aka samu wannan karatun wai cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wai ana kiran shi da da baha muna fahimta ku na'am sai yace da gayyan ai uturuku shakka uturuki shakka wa dalala wal ghawaya wato kabar kokonto ko shakka da bata da halaka kai imani da waɗannan annabawan dukan su alaihi musallatu wassalamu aminci da tsira tsira da amincin Allah su tabbata gare su wa alihim da iyalan su ma da matil ayyamu wato har zuwa ƙarshen duniya kenan to yanzu tunda mun ji annabawan nan yanzu wannan darasin yau za mu yi karatun ne ni da ku za mu dawo kan annabawan ne ɗaya bayan ɗaya kowa kowane annabi za a ba mu ayan da Allah ya ambace shi to kafin mu je ga wannan su ne su wa'annan annabawan da Allah ya ba mu labarin su guda 25 ba iya annabawan Allah ba kenan Allah ya ce rusulan ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ولقد أرسلنا من قبلك رسلا ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك akwai annabawan da Allah bai bada labarin su a cikin Qur'ani ba wayannan iyaka guda 25 kenan wanda Allah subhanahu wataala ya ba mu labarin su a cikin Alqur'ani mai girma to yanzu za mu faro daga na farkon su shine annabi Adam alaihi salatu wassalam shine abul bashar kenan duk wani mutum ana kiran shi wato zaka ji ana kiran shi da dan adam shine kuma awwalu makhluqin fi alamil ins in dai a duniyar mutane ne to shi aka fara halitta Allah ya halicce shi da hannunsa ya kuma busa masa rai da kanshi alaihi salatu wassalam kuma a idan muka ɗauko alkur'ani za mu ga shine annabin farko da Allah ya fara bada labarin shi a cikin alkur'ani in ka ɗauko daga farkon suratul fatiha kayi gaba kayi gaba ba za ka samu sunan kowane annabi ba sai annabi adam a farko za ka fara gamuwa da shi to saboda haka shi kuma Allah ya halicce shi ne min gairi abin au um ba uwa ba uba Allah ya halicce shi saboda Allah ya nuna mana litalamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan ku gane cewa Allah mai iko ne bisa dukkan komai bayan ya halicce shi kuma ya sanya shi ya umarci mala'ikunsa cewa kowa ya faɗi ya yi mishi sujjada ya kuma halicce shi ne daga turbaya inna khalaqnahum min tinin lazib wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun to saboda haka yanzu a muna so a bamu aya duk wanda kuma zai magana zai daga alu saboda kar ya zama akwai cincirundu yayi yawa aya da ta ambaci sunan annabi adam alaihi salatu wassalam bari mu fara da maza wannan na maza ne na'am wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama kaga annabi adam ya fito a cikin a cikin nan mun samu daya to bari mu je kowanne muka ambaci guda ɗaya ya wadatar saboda lokaci na biyu da malam ya kawo shine annabi idris alaihi salatu wassalam annabi idris alaihi salatu wassalam annabi ne mai girma Allah kuma ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya mun ɗaukaka matsayinsa mutum ne mai daraja alaihi salatu wassalam to wannan tambayan ta mata ce a ba mu suna annabi idris a cikin qur'ani na'am wa isma'ila wa idrisa wa dhal-kifl na'am wancan ayan ka ba mu ta suratul baqara ko wannan wata sura ce eh wa isma'ila wa idrisa wa dhal kifli suratul anbiya hakaza na'am annabi na uku malam yace shine annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi nuhu alaihi salatu wassalam shine mafi girman annabi da yafi kowa jimawa yana da'awa ya yi shekara ɗari tara da hamsin shekara dubu ba hamsin yana mi yana wa'azi Allah ya ba mu labari yadda ya sha wahala da mutanensa da irin yadda ya gwagwarmaya da irin yadda ya dinga kiran mutanensa dare da rana a dake shi a jibge shi a sumar da shi sanyin asuba ya tada shi ya ɗaura daga inda ya tsaya ya bi mutane lungu-lungu gida-gida yana yi ya yi a ɓoye ya yi a bayyane kaga wannan ya yi jihadi Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa tsira da aminci saboda haka yanzu nan ta maza ce annabi nuhu ne wa nuhan de ku wa nuhan iz qala liqaumi akai wannan wa lutan ne iz qala liqaumi ba wa nuhan eh to ai kai ka faɗa ɗazu ya kamata a bar wani shi mai taɓa ya ku inna arsalna nuhan ila qaumihi kaga ga sunan shi nan su kutum da guda da sunan shi a ciki shi wannan ina jin ayan da yake son dukuwa wa nuhan idna da min qablu ni fastajabna lahu ayan suratul anbiya to kai kokari Allah ya kara maka albarka annabi na hudu shine annabi hudu alaihi salatu wassalam annabi hudu alaihi salatu wassalam shine annabin da aka aika zuwa gawa zuwa ga adawa aka aika shi zuwa ga adawa kaga nan kan ya kamata a ce na bada satan amsa ai na'am wannan ta mata ce ko hawa musula annabi suna annabi hudu نعم وقالت اليهود وقالت اليهود يهود كاي سنن سنن يهوداوا ne ai na'am aba alaran mumi karku ba da mumuna ta mata sun gaza sai mu mika wa maza eh ina wanda suka yi sauka kwanan nan ina ba su zo ba وإلى عاد
wa ila adin ai da jin tunda yace an aika annabi nu annabi hudu zuwa ga adawa ka ai da kamata a ce na ba da sata amsa yi na biyar shine annabi salihu alayhi salatu wassalam wannan kan da bai kamata a sha wahala ba na'am wannan ta maza ce annabi salih na'am wa ila thamuda qawm salih ka ji dan gari Eh, ya gane zancen sannan bayan shi sai annabi ibrahim na shida kenan da malam ya kawo mana annabi ibrahim kuma mu fahimci wani abu jerin da malam ya musu anan fa ba yana nufin yadda aka aiko su a jere bane ya jera su ne gwargwadon yadda baitinsa zai hau Allah shi ya san yadda ya jero annabawansa daga wannan sai wannan thumma arsalna rusulana tatra Allah shi ya san yadda ya turo su ɗaya bayan ɗaya na'am annabi ibrahim alaihi salatu wassalam abul anbiya kenan baban annabawa kenan na'am wannan ta mata ce ku na'am ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wace sura ce wannan suratu ali imran hakaza An- annabi na bakwai shine annabi lutu alaihi salatu wassalam wannan na rijalu ne eh to bismillah bismillah bismillah na'am ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين وأنه وجه سورة سورة النمل ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون شنو سورة النمل سورة ال... آه wannan ba shara yi bane na'am ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين سورة الأنكبوت سورة الأنكبوت eh tana da iri tana da irin ta suratul arafi wa lutan id qala liqaumihi innakum latatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin innakum latatuna rijala shahawatan min duni nisa bal antum qaumun musrifuna wannan suratul arafi kenan na'am kai kokari Allah ya kara albarka na gaba shine annabi isma'ilu alaihi salatu wassalam illa iyaka anan zamu ga da annabi ibrahim da annabi lutu zamanin su daya din annabi ludu ma mai sulan musuluntansa wa'azin annabi ibrahim ko fa amana lahu lutun wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim annabi isma'il dan annabi ibrahim kenan na'am annabi isma'ilu wa isma'ila wa idris wa zal kifl wato ayan da ne ta kawo dazu ko sai ta eh ko sai ta gyara shi na'am annabi isma'il alaihi salatu wassalam kun ga dan annabi ibrahim ne shine wadda Allah ya bada umarni a yanka shi kuma ya amsa ya yadda kun falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين da annabi Ismail da shi da a yanka matsayin ragon lahiya sai Allah ya kawo rago da yanzu maza ake yankawa da ma ba yi so kanka ba tukunna kada makallar da ba da ba yi so kanka ba tukunna yi eh da ma ba da yi so kanka ba yi Abdurrahman Zainab kai abu abdulrahman din ma ya bara iso kanshi ba na'am sai dan uwansa annabi ishaq annabi ishaq alaihi salatu wassalam na'am wannan ta maza ce ku wannan ai kasa kasaro aya ne daga daga tsakiya eh inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa ya'qub wal asbab wata sura ce wannan la la wannan suratul nisa'i ce inna auhayna ilayka ba suratul nisa'i bace to suratul nisa'i ce can kusa da bakin boda yawwa sai na goma annabi yaqub alaihi salatu wassalam na'am na'am qul amanna billahi wama unzila alaina wama unzila ala ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbabi wama utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim wata sura ce wannan ali imran amma akwai makamancin ta suratul baqara wace ce ta baqara a'a ba kalubali ko qulu amanna billahi don nan ta bakara ta ali imran kuma qul amanna billahi sannan ta bakara wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wancan ali imran wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim sannan ta bakara wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna ali imran sai aka cire wa ma utiya sai aka wa ma utiya musa wa isa wan nabiyuna min rabbihim na'am annabi yusuf alaihi salam ɗan annabi yaquba kenan annabi yusuf yawwa wannan
قال انا يوسف eh qala innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna Allahu alaina na'am to bayan shi malamin ce sai annabi ayyub annabi ayyub ba ta wani ta faɗa wa ayyuba
na'am wa ayyuba idh nada وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين wata sura ce wannan na'am
suratul suratul anbiya suratul me sura annaba suratul anbiya yayin an ce annaba ka yi suratul anbiya annabi ayyub alaihi salatu wassalam malamai suka ce shine mafi girman annabin da Allah ya jarabe shi da rashin lafiya shekara da shekaru yana kwance ko إيه، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب نشاؤك النبي شعيب عليه الصلاة والسلام النبي شعيب شيني أكا تورا شي زواغا سوا زواغا مدينة تو أبام آية يوا وإلى مدينة أخاهم شعيبا النبي هارون عليه السلام وان النبي موسى كينا وان النبي موسى ina suna annabi harun a ƙwar'ani maza ne kuma ta ba maza ne suka kawo shi annabi shayu ba yanzu eh wannan na na nisa'u ne yayi a faɗa to mana
yawa haruna akhi ushdud bihi azri sai annabi musa kanin annabi haruna kenan Wannan na maza ne ko?
musa kan ai ba sai an matsaya dogon
a ka- na da musa na akwai ta kuwa
wa ma utiya musa amma mutiya musa ga ayoyi na mun kawo su yanzu an kan kawo ga falamma ata hanu diya ya musa qala ya musa inni istafaituka ala nas bi risalati wa bi kalami da annabi annabi Musa da annabi Haruna dukansu wato ƴan uwa ne shakikai uwa ɗaya uba ɗaya hasali ma a saurara nana Aisha radiyallahu ta'ala anha tace ni ban taba ganin wannan alfarman ba ayi appointing mutum a matsayin annabi shi ya roƙa ma dan uwansa kuma shi ma a turo shi a matsayin annabi Hmm. haka annabi Musa ya faɗa ko yace wai um, a cikin suratul uh, qasas da yi bayani a cikin suratul uh, ash-shu'ara wa yadhiqu sadri wa la yanṭaliqu lisani yace fa arsil ila harun yace fa arsil ila harun shi ma annabi haruna a aiko shi shi ma a bashi manzo a bashi manzanci saboda haka shi ma sai ya zama sai ya zama manzo shi yasa uh, annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana da ya shigo gidansa sai ya ga matansa safiya tana kuka sai ya ce da ita me yasa kike kuka tace Aisha ce muka yi rigima da ita tace mun tashi a nan yar dangin Yahudawa yasa nake kuka eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita gobe in ta faɗa miki haka ki ce da ita aike ɗin nan idan an bi salsalanki ke ‘yar annabi haruna ne annabi musa kuma kawunki ne annabi muhammadu kuma mijinki ai tana ji ko sai ta yi tsakar gida ta ce to annabi haruna babana annabi musa kawuna annabi muhammadu mijina yan a cikinku akwai wacce ta haɗa annaba uku ta fito ta yi magana shine bayani
Eh. kumallon nisa'u kenan Mm.
Eh. Na'am. Yawwa. Sai al-yasa. Al-yasa. Wannan maza ne ko mata?
Abu ɗaya ne abu
Eh?
to ga can wata ta faɗa
Mhm.
faɗa mana ha Tana tsoro kuma.
kin kawo ayan biyu
Mhm. Ta kawo ayan ba kuma ta tsorata.
yanzu kika faɗe shi
Wal yasa wa yunusa wa luda illa iyaka kawai ta yi ta yi ma Qur'anin sara suka ne. Ta sare shi daga tsakiya. Eh. Wannan ayan suratul an'am kenan ko? Eh, sh- wajen su wa tilka hujjatuna atainaha ibrahima ala qaumihi na'am annabi daud ayyuhal rijal ya daud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi na'am wani aka tsallake zul okay zulkifl zulkifl to mata ku kawo zulkifl tunda sun kawo dauda na'am
yana nan a gurin fa
yana nan a wajen zulkifil
shine yana nan a wurin yanzu ma kika karanto gurin
ba wani wala wadhkur isma'ila wal yasa wa zulkifil
shi suratul an'am din ne daidai kuka guduwa
to na'am mun kawo mun kawo Dawuda ko Sulaiman annabi Sulaiman alaihi salam na'am annabi Sulaiman na'am wa warisa Sulaimanu Dawuda kaga ka hadu guda biyu ma kenan eh wa warisa Sulaimanu Dawud sannan daga Sulaiman sai Ilyas Ilyas lallai Ilyasu na cikin manzannin Allah. Na? Na ba kawo ayan fa yanzu ma.
ha kun manta gurin ne
Gashi na kawo lallai Ilyasu na cikin manzanni?
wa inna Wa inna Ilyasa laminal mursalin.
Ilyasa laminal mursalin Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Suratu me? Suratu Safat. Sai Yunus. Yunus.
wannan kan har Yunus ibnu Matta. Maza ne ko mata? To, maza Yunus. Yunus. Ab- Ai bai kamata ba. Sura guda yake da shi ba Yunus ba. Sura guda yake da shi. Kaga ko bai kamata a ce a suran shi kuma ba sunan shi ba.
qaryatu فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا
illa qawma yunusa kaga anan ma inda aka wa inna ilyasin gaba ko zaka manza ka kawo wa inna yunus laminal mursali idza baka ila al-fulkil mashhun Mm.
zakariya alaihi salam na'am ya a wannan kan dama ya ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya yahya lam naj'al lahu min qablu Samiya to sai ya haya shi kuma Yahya wa atayna wal hukma
أي فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله سي إشرين دهدو عيسى بن مريم Mm. قال الله يا عيسى
يوا أنت قلت للناس اتخذوني مم. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون سي سي نكرشي shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kan duka za a kawo mana su ba su da yawa ai akwai Muhammadu guda hudu akwai Muhammadu guda hudu mu fara da su Muhammadu Rasulullah suratul
suratul fatih suratul fatihi Muhammad.
ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullahi suratul ahzab Hazab.
mhm Wama Muhammad.
وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل سوره ال عمران sai na hudu
Wa aminu bima nuzzila ala Muhammadin.
وهو الحق والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق ربهم كفر عنهم سيئاتهم سوره سوره محمد Mm.
سي احمد Min ba'd ismuhu
سوره Safi.
سوره الصف نعم صلى الله عليه واله وسلم to yanzu mun gama da annabawa ko to sai malam yace al malaika Mm.
yace wal maliku wal malaku alladhi bila abin wa um la akla la shurba wa la nawma lahum Mm.
tafsilu ashrin minhum jibrilu mikalu israfilu izrailu munkal nakir wa raqibun wa kadha atidun malikun wa ridwanu kadha Mm.
yace wal malaku alladhi bila abin wa um sannan kuma mala'ika wadda Allah ya halicce shi bila abin wa um mala'iku ba su da uwa ba su da uba ba sa haihuwa din ba mata ba ma mata cikin su ballantana su haihu sannan su mala'iku ba ka cewa wai mala'ikun Allah maza ne ko mata ne kawai jinsun da Allah ya halicce su ne alamun ne gaibi baka san su ba baka taba ganin su ba ballantana ka san cewa mala'ikun maza ne ko mata ne kafiran maka suke cewa mala'ikun Allah mata ne innal ladhina la- la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal untha amma Allah shi bai taba cewa mala'ikunsa mata bane amma su kafirai Allah ya ce waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani Inasa.
inathan Allah ya ce ashahidu khalqahum kuna na aka halice su ne ballantana ku ce mata ne ko maza ne saboda haka babu duwanka kawai mala'iku na farko dai an halice su ne daga haske kamar yadda muka ji shi kuma annabi adam an halicce shi daga me min tinin lazi su mala'iku an halicce su ne daga haske sannan za mu ji malam ya mana bayani cewa la akla la shurba wala nauma lahum ba sa ci ba sa sha ba sa bacci ba su kuma sabon Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun sannan kuma ba sa yi ma Allah shishigi la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'maluna sannan su mala'ikun nan ba 'ya'yan Allah bane wa qalu takhazar rahmanu waladan subhanahu bal ibadun mukramun bayin Allah ne masu karamci amma ba 'ya'yan Allah bane mala'iku saboda Allah ba shi da ɗa subhanahu wata'ala sai ce tafsilu ashirin minhu mu jibrilu malam ya ce to bari mu fayyace guda goma a cikinsu shine jibril alaihi salatu wassalam jibril shine shugaban mala'iku shine wanda yake kawo wahayi Allah ya kira shi da ruhul amin ya kira shi da ruhul qudus wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bihi ruhul amin ko nazala bihi ruhul amin a ruwayar mutahafsu da muka saba da ita to nazala bihi ruhul amin ko nazala bihi ruhul amina ko nazala bihi ruhul aminu Allah kuma yana cewa kul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqq Allah ya ce tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin to wannan shine mala'ika jibrilu shine yake kawo wahayi zuwa ga wato ainihin annabawa da manzanni sannan akwai mikal mikal shine almuwakkalu bil arzaqi wal bihari wal amtar shike kula da wato ainihin mala'ika mika'il shine wanda yake kula da arzikin mutane da koguna da ruwan sama shine mala'ika mika'il shike kula da ruwan sama shike kula da gonakin mutane shike kula da tsiro da tsirrai da zasu tsiro akwai israfil almunak- almuwakkalu bin nafki fi suri yawmal qiyama shine wanda aka bashi kaho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an bashi kahon ya hadi kahon ya daga kansa sama wastama al idhin kawai ya sa- kasa kunne yana jiran a ce busa kawai sai ya busa kowa ya tashi eh Idza nufika fi su.
fa idza nufiqa fi suri nafqatan wahida kenan kaga wannan akwai damuwa kenan eh sannan akwai yace akwai Isra'il Isra'il wannan sunan bayi da asali a Qur'ani da Sunna sunan yace kamar yadda malamai suke cewa Isra'ilu shine mala'ikan mutuwa la sunan mala'ikan mutuwa a ƙur'ani malakul maut Mm.
qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un wannan shine sunan mala'ikan mutuwa a ƙur'ani amma ba is ba isra'ilu ba Na'am.
Isra'ilu suna ne Isra'iliya wadda ba ta da asali a Ƙur'ani ba ta da asali a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Sannan ya ce, Munkarun nakir, akwai munkar wa nakir su ne mala'iku masu tambaya a cikin kabari, munkarun wa nakir, akwai raƙibun kaza atid, mala'iku guda biyu wanda suke zaune a gefen bayi, kowa raƙibun atid ne, raƙib mai lura kenan, atid kuma wato wadda yake wato bin diddigi. da yin aikin bisa yadda Allah ya umarce shi daga kowanne da ba wai na damar raqib na hagu raqib atid ba a'a, kowanne raqibun atid ne idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid sannan akwai malik malik shine mala'ikan da ke gadin wuta wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisun yan wutan suka ci azaba sai su ce maliku muna roƙonka dan Allah ka kira Allah ya kashe mu hmm kaga dai duk fitinan da ta sa dan adam ya roki mutuwa hai fitinan ba dadi ba eh wai abin da ya jawo bera ya fito daga rami ya shiga wuta to ya fi wutan zafi to duk abin da ya sa kaga dan adam ya ce a mutu to fa abun ya fi mutuwan zafi ne ba shine da amma duk dan adam kowa gudun mutuwa yake ba wanda yake son mutuwa yawwa qul innal mauta allazi tafiruna ma shi Allah ma ya san muna gudun mutuwa malaika ma in yazo dan gangaren ka zai ce waja'at sakaratul mauti bil haqqi zalika ma kunta minhu duk tunaninka da kaifin basirinka damuwanka za ka tsallake mutuwa yau kuma gashi kun gamu da ita Allah ya samu dace yace wa ridwanu haka nan kuma akwai ridwan shine mai gadin gidan aljanna eh maliku kan ba za mu gamu da shi ba insha Allah mm ridwanu shine namu insha Allah duk wanda ya gamu da maliku kan ai babu dadi kenan eh ridwanu shine namu insha Allah shine khazinul janna shine mai gadin gidan aljanna mai bude gidan aljanna eh amma sai an yi aiki ake gamuwa da da ridwanu ba eh shi kuma maliku kan ci a banza ma zaka iya gamuwa da shi kawai ka ƙi yin sallah ka ƙi yin azumi ka ƙi ba yi kai komai ba zaka gamu da shi eh amma shi ridwanu kan sai an yi aiki sai an yi aiki Mm. manzo Allah shine zai fara zuwa a bude masa kofo- kofan gidan aljanna ya shiga sannan kuma insha Allah ta'ala mu kuma sai mu biyo bayan shi insha Allah ta'ala haka da da na iso dai kawai tsakanin ya da ridwanu salamu alaikum alaikun salam ala an yi soke nan to ya ayyuka ya wahalhalun duniya wallahi an wahala ya kaza ya kaza eh to ta can dausin nan hawa na can sama gidanka na ta han- hannun dama eh mm. to insha Allah daga nan kuma sai ku biyo bayana eh to akwai sauran mala'iku da malam bai kawo su ba nan ko kamar akwai mala'ikun da suke kula da bayi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah akwai mala'ikun da ke yawo duk inda suka ga ana karantar da addini su zauna a wajen Eh, babu mamaki ma akwai su da yawa yanzu a zauna anan mm. ba mamaki suna nan Allah ya Allah ya samu dace na'am sannan yace as-suhufu wal kutubul munazzala littattafan da Allah ya saukar ga annabawansa ya ce arba'atun min kutubin tafsiluha tauratu musa bilhuda tanziluha zaburu dawuda wa injilun ala isa wa furqanun ala khairil mala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alimi ya ce arba'atun min kutubin tafsiluha akwai littattafai guda hudu da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da su ga bayaninsu filla-filla kamar haka tauratu musa a tauran da aka ba mu annabi musa alaihi salatu wassalam wa injilun a bilhudatan ziluha Allah ya saukar da attaura da shirya a ciki inna anzalna taurata fiha hudan wa nur sannan akwai zaburu dawuda zaburan da aka ba mu annabi dawuda wa ataina dawuda zabura wa injilun ala isa da injila da aka saukar mu annabi isa wa furqanun da mai rarrabe ƙarya da gaskiya shine mai shine alqur'ani tabarakallazi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Allah yana cewa kuma nazzala alayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan al-furqan bi ma'ana al-qur'an ala khairil mala Allah ya saukar da wannan ne a bisa mafi alherin halittar duniya gaba daya mafi alherin mutane shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace wa suhuful khalili wal kalimi sannan akwai suhuf takaddu da aka ba ma al khalil annabi Ibrahim kenan wal kalim da wanda Allah ya magana da shi annabi Musa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila sannan wa kallama Allahu Musa taklima Allah kuma ya tabbatar da wannan yace inna hadha la fi suhufil ula suhufi ibrahima wa musa fiha kalamul hakamil alimi a cikin waɗannan littafan duka akwai maganganun Allah mai hikima Allah masani Allah mai ilimi na'am to daga nan kuma yanzu malam zai kawo mana tarihin wani bangare na tarihin fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to sai malam yake cewa muhammadun rasulullah sallallahu alaihi sallama bayani akan annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wa kullu ma ata bihi rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu duk abinda annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya zo mana da shi to haƙƙi ne a kanmu dole ne mu sallama mu miƙa wuya wannan wajibi ne mu karɓa mu yadda da shi mu yi imani da shi imanu na bi yaumin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi minal ajab imanu na bi yaumi akhirin wajab malam yace dole ne mu yi imani da ranan ƙarshe ranan alkiyama kenan da abin da zai faru a ranan alkiyama wa kulli ma kana bihi min al'ajab da abubuwan ban mamaki da za su faru ranar alkiyama na farko dai kafin alkiyama akwai shimfiɗa game da tashin kiyama abu na farko dai shine mutuwa wannan mutuwa kan dama kowa ba sai an ja masa aya ba kowa ya san cewa zai mutu don yanzu aka baka fuska aka ce ka cika sunayen mutane wanda ka san sun mutu ka san su kuma sun mutu akwai waɗanda sai ka gama tukunna za a ce ba ka sa sunan wane da wane ba ka manta da su so bayan gaya ma aya ba za ka mutu amma dai ayoyin qur'ani sun tabbatar za a mutu ko qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada Allah ya ce kullu nafsin dha'iqatul maut kowa zai mutu kowane kowane mai rai matacce ne shi mamaci ne shi kowa zai mutu to bayan an mutu kuma abu na biyu shine zaman kabari shine zaman kabari za a yi zaman kabari zaman kabarin nan kuma duk wanda ya mutu yanzu ba lahira ya tafi ba ya tafi ina ya tafi barzakh barzakh shine rayuwa wato in aka ce dama barzakh abin da ake nufi shine tsakatsaki kenan bariya kamar yadda Allah ya ce marajal baharayni yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan to barzakh ita ce tudu ko gada dake tsakanin rayuwar duniya da lahira ita duniya ita lahira in za a tafi duka za a tafi tare amma lahira ba ayan barzakhu fa kowa da lokacinsa kamar misali ne yanzu aka ce ga mota nan an sata za mu tashi daga nan gombe zuwa adamawa karfe tara to fasinjojin da za a tafi da su ai kowa lokacin da zai zo daban ko wannan zai tafi karfe bakwai wannan zai tafi kaza wannan sai ana die minute dab kafin zai iso to wanda za su mutu ana dab busa kaho kenan mafi sharrin mutane kenan eh ai ko yanzu dai wanda aka jira shi ne a die minute kan ai mafi sharrin fasinja kenan wanda za a yi ta tsaki ana ta tsitsi ne mishi albarka yawwa to haka za a tashi yadda ka san motar nan sai ta cika kafin direba yi ki a kama hanya amma kowa lokacin da zai zo daban to haka nan za a yi ta mutuwa kowa lokacin mutuwansa daban sai an gama mutuwa kuma sai a busa kaho kowa kawai fa idza hum qiyamun yanzuru sai ga kowa a tsaye a gaban Allah tare za a tafi gaban Allah haka duk wanda ya mutu yanzu haka yana barzakhu barzakhun nan kuma zaman kabari ɗayan biyu ne akwai masu sukan azaban kabari da ni'iman kabari wanda yana daga cin aƙidun ash'ariyawa cewa ba azaba a kabari babu ni'ima a kabari wannan kuskure ne manzo Allah ya tabbatar mana a hadisi cewa duk wanda ya bi imani ya bi Allah to zai gamu da ni'ima a kabari wanda kuma ya kasa amsa tambayoyinsa to jikinsa zai ya kuwa a can manzo Allah ya tabbatar mana a cin hadisi muna ganewa ku yawwa wannan aqida ce ta ash'ariyawa shi yasa kamar da manzo Allah ya faɗa in yace innamal qabru rawdatun min riyadil janna aw hufratun min hufadin niran kabari ko dai ya zama dausayi daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma ya zama wato rami daga cikin ramukan wuta haka duk wanda aka sashi a kabari ana rufe shi mala'iku za su zo su mai tambaya in ya amsa a mai da kabarin sai zama dausayi cikin dausayoyin aljanna in ya gaza amsawa kuma a mai da kabarin ya zama ramin wutan jahannama saboda haka wannan dole ne mutum ya yi imani da wannan wannan wajibi ne ba kamar yadda wasu ke cewa wai babu azaban kabari ba ko ma wasu suke faɗin cewa wai duk mutumin da duk mutumin da ya karbi ɗarikansu ta tijjaniya to shi in ya mutu bai zaman kabari kuna rufe shi za a ɗauke shi a kai shi can barzakul ala shi bai zama a kabari ba amma in kuma kana son dan tijjaniya baka karɓar tijjaniyan ba amma kana son yan tijjaniya to duk shekarun da kai ana tona kabarin ka za a ga gashi lip lip a jikinka Mm. Tafiya. Eh, wasu sun yi imani da tatsuniya a matsayin addini Eh, Allah kyauta na'am yace imanu na bi yawmin akhirin wajab wa kulli ma kana bihi min al'ajab sannan bayan bayan an yi zaman kabari kuma za a busa kaho idan an busa kaho kuma kowa zai tashi idan an tashin nan kuma akwai abubuwan da Allah ya ba mu labarin su annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin su a cikin hadisi akwai siradi akwai siradi manzo Allah ya faɗa mana cewa tafi gashi siranta sannan tafi takobi kaifi kaga kamar yanzu misali yadda za ka gane abun yanzu yanzu ka kalli hannun kujeran nan idan aka samu katon kwalbati mai faɗi sai aka sa wannan katako kamar kaurin hannun kujeran nan aka ce ta kan shi za ka bi gashi ba dai yi ka tsallake ba dole ta naɗin za ka bi ka tattaka ka tsallake ya za ka bi wajen tsallakewa da gudu ko kuma yaya babu mamaki cikin mutum takwas cikin mutum goma da za su tsallakawa takwas za su rubuta ciki ko to sai aka ce maka shi siradi sirantansa ya fi gashin ido sirantansa ya fi gashi siranta sannan shi wannan in ka fada ba zai yanka ka ba shi kuma siradi yana da me yana da kaifi yana da kaifi saboda haka a wajen dan Allah ba dabara bane zai tsallakar da kai abinda zai tsiratar da kai kawai a thumma nunajjil ladzi ta kauni iya tsoron Allahnka da imaninka shi zai sa ka hai kasanta kuma wutan jahannama ne shi yasa Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kowa sai ya bi ta ta saman wutan jahannama sannan manzo Allah ya ce gefen ta akwai kugiyoyi guda biyu ana harbo su wannan na cin amana wannan kuma na saba na yanke zumunta duk wanda bai sa da zumunci to yana zuwa za su jawo shi wuf shikenan maciyin amana shi ma zai rubuta ciki Allah ya kyauta to akwai tsayuwa a gaban Allah ko Allah ya tabbatar mana dama da a tsaya a gaban Allah yau mai kumun nasu li rabbil alamin da a tsaya a gaban Allah ran tashin alkiyama eh eh wancan yau mai kunun nasu kenan kal farashil mabathus wannan yau mai kumun nasu li rabbil alamin eh kin yi kokari ya daina mata dariya mana tayi kokari eh to sannan da a tsaya a gaban Allah manzo Allah ya ce kowa a cikin ku zai tsaya a gaban Allah Allah zai yi magana da shi ba dan fasara ai ba dan fasara kar ka ji an ce wai masu cewa da larabci za a yi tambaya da tashin kiyama ba su da hujja ba wanda ya ce ma da larabci za a yi to ko da larabci za a yi duk jahilcin ka in dai da larabci za a yi tambaya ana busa kaho za ka ji larabci ral a bakin ka eh ral za ka ji shi a bakin ka hmm ayin ka ji an ce mutum bai gane yare kaza to bai ga bala'i bane eh bala'i bai zo bane haba wala kaga masifan tashin alkiyama daga an busa ƙahon mace mai ciki ta haihu ta haifi ɗan ɗan ran da aka haife shi ya sa gudu ga furfura a kan shi kan ba dole ka iya larabci ba ranar ai dole ka koyi larabci ya yi taɓi da allah kyauta shi yasa akwai wanda ya taɓa bani dariya wai ya ce mu wai ya kamata tun a nan duniya mutum ya ɗan saba da zama shi kaɗai saboda kar a jeren tashin alkiyama ana gudun nan ya kasa shi ya saba zama cikin mutane na ce allo yaro baka san tashin kiyama bane baka san tashi wa yake ka saba da zama kai kadai to ai ko ko amanna aka haife ku ko amanna aka haife ku na'am ai ko amanna aka haife ku ran tashin alkiyama to ana tashi a cikin kowa zai kama gabansa ne yau mai firul mar'u wa ummihi wa abihi wa sahibatihi to kaga wannan eh, bari mu samu gaban tsayawa ku kaga wannan shi ma wannan ne tashin alkiyama sannan akwai wuta akwai aljanna akwai littattafai da za a raba ranar tashin alkiyama wani ya karba da hannun hagu wani ya karba da hannun dama wani ya karba kuma ta bayan bayansa akwai mizani da za a saka a auna ayyukan bayi Allah ya ce wal waznu yawma idhinil haq wada ayyukan bayi dan tashin alkiyama da gaske ne za a gwada wa nadau al mawazin al qista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khaldalin ataina biha wa kafa bina hasibina kaga wannan yana daga cikin abin da zamu lura da shi game da a tashin alkiyama da abubuwan da yazo da su na ban mamaki sannan akwai wuta akwai aljanna akwai wuta akwai aljanna akwai sakamako akwai kayan marmari da Allah ya tanada a gidan aljanna ni'imomi iri-iri kala-kala daban-daban akwai kayayyakin ciye-ciye da kayan shaye-shaye shaye-shaye irin na gaskiya din ga sunan burjik a gidan aljanna ko Mm. duk abin da mutum zai so na shaye-shaye a duniya ko shaye-shayen halal ko na haram iyakaci a ce ya so katan-katan ya ajiye ko to a lahira saboda a nuna maka shaye-shayen da gaske za a yi kowanne kogi za a yi shi kowanne ai Allah ya ce fiha anharun min ma'in ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min asalin saboda haka a aljanna ba magana a kawo zuma katan katan ake magana ba kogi ne za a ajiye shi na zuma din eh an wuce magana a kawo shi katan katan hmm fiya narun min ma'in ghairi asin ruwan aljanna kogin ruwan ruwa ne mai gardi ba mai zartsi ba wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu ba wai ana magana a kawo maka a country yogurt katan katan ko rufaida katan katan ko a baka yugo ko nutri milk duk wannan ba su ake magana ba Eh, ana maganin kogi ne za a ware shi su kutum da guda wannan zunzurutun madara ne a cikinsa min labanin lami ta gayyar tsamuhu launin wato ɗanɗanansa baya canzawa wa an harun min hamrin ladzatin lisharibin sannan kuma ga kogin giya mai daɗi ga mashaya Eh, shi yasa ya sa malam muhammad aminu shankidi ya ce tun da ka ji allah ya ce giyan gidan aljanna akwai daɗi to na duniya kawai ka kaddara ba daɗi yi min mafhumul mukhalafa kenan domin ai tun da aka ce fiya anharun min ma'in ghairi asin a cikin gidan aljanna ruwan aljanna ba mai zartsi ba ne shi kogin duniya fa mai zartsi ne shi wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu kogin gidan aljanna na madara madaran ɗanɗanansa baya canzawa na duniya fa yana yin tsami yana canzawa sannan tun da aka cewa harun min khamrin lazzatin lisharibina na gidan aljanna giyan gidan aljanna akwai daɗi ashe nan ma ya nuna giyan duniya ba daɗi babu daɗi eh sai sa Allah ya ga mana ita giyan gidan aljanna la gaulun fiha la fiha gaulun wala hum anha yunzafun la fiha gaulun eh in an sha giyan gidan aljanna ba za a dinga tambele ba yatanaza'una fiha kasan lalagun fiha wala ta'fim ba tambile ba ba yadda zai mutun ya shage gidan aljanna ka zo tafiya kana ganin akuya kana ina wuni gogo wannan ba illan giyan duniya ba kenan wannan illan giyan duniya kenan kawai mutun yana tafiya a gaishe ko yana kokarin sunkuya wai mai wai ya ga sama da ta faɗo kage wannan ai ya tafi yayi nisa Allah shi kyauta eh Allah shi kai mu aljanna shi yasa duk bayanin da za a maka akan akan ni'iman gidan aljanna kawai sai an je din kawai sai dai kawai akan dan haska maka kawai ka dan gane amma yaya ni'iman take kawai sai an isa eh kamar ai ko a duniya ne yanzu ana ta maka bayanin ni'ima yanzu kawai ka zo ka ci kai ta ce wa mutum naman kaza da daɗi akwai kaza akwai kaza kawai ba shi ya ci kawai a nan ne sai fahimci mai kake nufi amma in ba a bayani ne ka aiji kawai zai yi shushu kawai an yi an yi an wuce saboda haka zai an je aljanna to sannan kuma akwai wuta ita kuma wuta akwai bala'i a cikinta akwai masifa eh yadda ka ga an ta karanta aljanna muna ta dariya muna ta murna ko to ya kamata kuma an zo wajen wuta hankalinmu ya tashi saboda yadda Allah ya gyara aljanna da kyau wallahi kai kin tsautan jahannama da kyau eh haka Allah ya kintsa wuta sosai kuma ya tanaji mala'iku masu sabis madaka wanda su iya wuridin ibadan da aka ba su kawai duka ne kawai iya aikin da za a ba su kawai ibadan su kenan a tara mishi yan wuta guda saba'in a ce wannan kawai an baka su ne kai ta jibgansu kai ta shi wannan ibadan ta fi masa daraja akan sallah saboda shi ba sa shi yi sallah ba shi an halicce shi ne kawai don duka kawai abincin yan wuta babu daɗi inna shajaratu zakkum ta'amul athim kalmuhul yaghli fil butun ka ghalli al hamim khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim Allah ya ce misalin a wato abincin yan wuta shine bishiyan zakkum kalmuhul yaghli fil butun in kana so ka gane Allah ya ce yadda ka san tafasasshen dalma ko tafasasshen ruwan zafi yadda yake juyawa haka abincin zai dinga juyawa a cikin yan wuta taghalil hamim kaman tafasasshen ruwan zafi Allah ya ce khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim eh an ba mutum abincin ya ci sai a dauke shi sai a ce ku dauke shi ku kai shi zuwa tsakiyar wutan jahim can tsakiya sai ku ajiye shi bayan kun ajiye shi a can Allah ya ce thumma subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim sai ku yi masa wanka da ruwan zafi daga wutan jahannama ana masa wannan azaban ana zuk innaka antal azizul karim ana sha azaba ana azabtar da shi ana mai kirari ana ce innaka antal azizul karim ai kai babban mutum ne kai ranka shi dade ne kai yallaɓoi ne ta ka sha azaba kaga wannan kirarin ai mara daɗi ne ko kamar yanzu ne ka zo ka samu mutum yunwa ta koda shi tun daga safe har yanzu kusan karfe 12 nan bai ci komai ba kawai ka ce masa wani kuke jin daɗin garin nan kai ta koda shi yanzu shi da yunwan da yake ji da maganar da ka faɗa masa wacce tafi ba shi haushi wannan maganar da ka faɗi ko to haka haka yake dan a ƙara bakanta musu shi yasa Allah da kansa da yazo magana da munafikai sai ce bashiril munafiqina bi anna lahum azaban alima kai mun munafikai albishir da azaba mai radadi me yasa saboda a bakanta musu ba azaba ce za ta za ta bakanta musu ba cewa da aka yi a musu albishir domin duk wanda aka ce a masa albishir ai yana jiran a samu abu mai kyau ne ko mutum yanzu sai zo same ka mutum yanzu sai zo same ka ya ce malam albishirinka goro an biya maka kujeran hajji kaga wannan abun farin ciki ne albishirinka goro yarinyar da kake neman nan babanta ya ce ya baka kaga wannan abun albishir ne albishirinka goro takardan aikinka ta fito kaga wannan abun alheri ne amma wani ya tare ka salamu alaikum malam albishirinka goro fari ko ja fari mamanka ta rasu ayyuna da ke
albishirinka goro fari ko ja fari an kore ka wajen aiki kaga wannan mummunan albishir ne to shi yasa Allah ya ce to kai man munafikai albishir da azaba mai raɗi saboda so ake yi bayan sun sha azaban kuma su sha azaban cikin bacin rai ana musu azaba kuma ana ce albishirin ku ga wani sabon azaban kuma Allah ya tsare mu ya kyauta ai sannan malam yace khatimatun fi zikri baqil wajibi mimma ala mukallafin min wajibi ina ga za mu dan jaburki a nan saboda kar rakodin ina mu yi nauyi ya zamana ba zai iya turuwa ba za mu tsaya insha Allah ta'ala sai mu katse sai mu sake wannan bayan mun dan ja gas na minti biyu kacal ba tare da mun je ko ina ba insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين